بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أولنا رانا الخميس 22 ga watan sha'aban shekara ta 1441 wanda ya daidai da 16 ga watan 4 miliyariya haihuwar isa dan maryam salam shekara ta 2020 a za mu karanta wannan kasida mai albarka da aka fara ta da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu إذا كنت في هم وغم وكربة فقرأ كتاب الله تنجو من الهم إذا كنت يا ذا غريبا مسافرا عليك بتقوى الله والصمت والصبر إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فترضى مع الردي ولا تصحب الأرض فترجى مع الردي عليك بتقوى الله سرا وجهرة فإنك مسؤول وربك عالم ولا تخش غير الله وارحم عباده ورحمته زخر لمن هو راحم تزود من الدنيا فإنك راحل وبادر فإن الموت لا بد نازل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل وعيشك في الدنيا محال وباطل وما المال والأحوال إلا وديعة فلا بد من يوم ترد الودائع فلا بد من يوم ترد الودائع ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أنام عشيا ثم في الصبح راحل تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر وكم من سقيم عاش حين من الدهر فكم من فتى يمشي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تصير إلى القبر فكيف تخاف الفقر والله رازق وقد يرزق الأطيار والحوت في البحر توكل على الرحمن إن كنت عاقلا ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري ولا يدخل الفردوس إلا من اتقى يؤدي حقوق الله في السر والجهر ألا إنما التقوى هو العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والندم مالك إذا كنت idan ka kasance ya kai ɗan uwa musulmi fi hammin a cikin damuwa wa gammin da baƙin ciki wa karbatin da baƙin ciki mai tsanani shine karba ya ce alhammu a larabci shine abin da ya dame ka wadda bai riga ya faru ba amma tunanin aukuwarsa sai ya zo ya ta damun ka a zuciya har ka shiga wani yanayi ka shiga cikin damuwa wannan shi ake kira alhamu wanda musibarsa ba ta riga ta zo maka ba amma dukkanin alamomi na saukarta sun tabbata gare ka wanda shi yasa abin ya zo ya dame ka kamar mutumin da za a zo a ce da shi to nan da kwana biyu za a zo a kashe kuma ya tabbatar da wannan magana ya ji ta da kunninsa sannan ya ga alamomin tabbatuwar haka kaga zai yi zai shiga cikin damuwa ya yi ta tunani to irin wannan tunani shi ake kira alhammu a larabci alghammu shi kuma shine bakin ciki wanda zai zo ya lullube zuciyar mai shi ya lullube zuciyar mai shi ta yadda komi baya jin daɗi babu abin da ke shigo masa na farin ciki a cikin zuciya wannan shi ake kira gammu karba ko kurba duka ana karantawa haka shine bakin cikin da ya riga ya tsanani sosai wanda har ya hada da wahala a ciki to in ka kasance cikin waɗanda ababen ko ɗaya daga cikinsu ko su duka guda uku ko hammin ko gammin ko karba to ga magani ya ce faƙara ake taballah ka karanta littafin Allah shine alƙur'ani tanju za ka kuɓuta min alhammi daga duk wannan bakin ciki daga wannan damuwa daga ainihin wannan bakin ciki mai tsanani saboda haka karanta littafin Allah shi na yayi damuwa kuma wannan gaskiya ne wannan magana tabbas haka take in dai damuwa ta yi ma yawa ko ta mece ce to samu wani bangare na alkur'ani ka karanta zaka ka samu relief zuciyarka ta huta sannan ka dan samu kwanciyar hankali ko da abin bai yayi gaba ɗaya ba dai alal aƙalli za ka samu sauki kamar yadda sallah na yaya damuwa ko ba karatu alkur'ani ba idan ka yi arwalla ka je ka yi dafila kan wata damuwa da ke damunka to za ka samu sauki to wannan cuta ce ya gaya maka sannan kuma sai ya baka magani iza kunta idan ka kasance ya haza ya kai wannan bawa gariban baƙo musafiran kuma ka kasance matsayin matafi ba mazauni ba wato in dai ka zamo bako a nan duniya domin menene ya tabbatar da cewa kai bako ne saboda ba da ba za ka yi akwai ranar da za ta zo za ka barta ko ba haka ba sannan ibadun da kake yi da sauran ayyuka na alkhairi ko ayyukan saɓon Allah wa'annan su ne matsayin tafiya su ne matsayin tafiya kenan aka hanya haki to shi ne ce alaika bai taka wallah in dai har ka yarda da kai bako ne matafi wanda kullum kowane lokaci kana iya barin wannan duniya na hore ka kalizanci tsoron Allah wasumti da yawan shiru da shiru shine rashin magana sai abin da ya zan tilas sai an yi magana akwai lalura na kai magana sai kai ko abin da ya zan ko ba lalura a faɗin shi alkhairi ne to sai ka faɗa amma duk abin da yake faɗinsa cuta ne ko kuma babu alkhairi a cikinsa ko kuma babu wani amfani game da faɗinsa to ba a buƙatar kai magana saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin hadisi na mu'az bin jabal ya tabbatar da cewa mafi yawancin abubuwan da suke halaka mutane shine abin da halussan suka girbo musu wanda ya zage wancan ya ci ya yi gibawa ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi yasa annabi ya ce da shi kuffa alaika hama ka kame halishanka sannan ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu huraira ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut fi riwaya aw liyaskut in dai abin da zaka faɗa muddin kai imani da Allah da ranar ƙarshe to ka faɗi alkhairi ko kai shiru wannan muttafaqun ala sihhati to kaga wannan wasiya da malam ya faɗa wasiya ce mai kyau wasabri sannan ina murnin ka kalizinci haƙuri saboda haƙuri magabata na cewa shine nisful insan shine rabin mutum ma gaba daya duk wanda an ka haramta masa hankuri to an haramta masa alkhairi don duk wani abu duniya ko na lahira to kana samun isa gare shi dai ta fuskar haƙuri da zaran baka yi haƙuri ba to komai baka iya samu ko ba haka bane to saboda haka haƙuri abu ne mai mahimmanci ayoyi da yawa sun yi kwaɗaitarwa a kansa fasirar sabarin jamila sai dai hankuna ana sun ya zama mai kyau in za ka yi haƙuri to ya zama sabarin jamila haƙuri wanda ba mai kyau ba shine malamai suka ce ko dai yanzu ana nufin haƙuri akan dogara da lizinta sabon Allah kaga wannan ba hankuri ne mai kyau ba yauwa sannan haƙuri ba don Allah ba shi ma ba hankuri ne mai kyau ba shi ne a cewa na kai haƙuri to na yi haƙuri don wani amma inda ba don wani bane da ba zan yi haƙuri kaga ba sabaran bane jamila eh to wannan kenan saboda haka wa sabri ana nufin ai as-sabrul jamil sannan idza kunta fi qaumi zai baka shawara in har ka kasance a cikin jama'a a cikin wasu jama'a wasu mutane to fa sahib khiyarahu kai abuta da wanda ya fi su alkhairi duk inda ka tafi in dai akwai al'umma wurin to ka tsaya ka kwantar da hankali ka ga cikin mutanen nan wane ne ya fi kowa alkhairi sai ka kulla abuta da shi ya ce domin wala tashabil arda karka yi abutaka da halakakke duk wanda ka san halakakke ne to karka yi abutaka da shi me yasa fatar da domin za ka halaka ma'arradi tare da wannan halakakke ko kuma tare da halaka fatar da ma'arradi za ka halaka tare da halaka an gani wato sai jingina masa halakar gaba daya dama in abu yayi yawa ga mutum to akan jingina masa suna majaza idan kana da yawan kyauta kana da yawan kyauta to ana iya kiranka jud kyautar gaba daya an gane yawa hakanan kuma in ilimin ka yawa ana iya jingina maka suna ilimi a ce ai fulanun ilmun kai wani ka ai ilimi ne gaba daya to sai siffanta kalmar radi bai ce ma'al arda ba sai ce ma'ar rabi za ka halaka tare da halaka domin me ka kulla abuta tare da halakakke mutumin banza halakarsa kai ko da ba halakakke ba ne to halakarsa yau da gobe yau da gobe yau da gobe za ta ja ka kai baka halaka laraba da cewa a tabi'atu tasriqu tabi'a ɗabi'a tana sata ɗabi'a an gani? to wannan kenan sai ce alaika bi taqwallahi ina umurtaka da jin tsoron Allah sirran a asirce waje haratan da ma bayyane kamar ittaqillaha haisu ma kunta kenan ka ji tsoron Allah a duk inda kake wannan baitocin gaba ɗaya ayoyi ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka ya wake su to shi yasa in kana karanta su in ne ka sa alqur'ani ka sa hadisai kana hararo su nusus na me na ainihin shari'a shi ma wancan idza kunta fi qaumi akwai hadisai da yawa da suke kwadaitarwa irin su almar'u ala dini khalilihi kowane mutum yana akan addinin abokinsa faliyan zuru ahadukum man yukhali kowa ya tsaya nazari ya ga waye zai kulla abu tare shi ko ba haka ba da ayoyi da yawa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin a gani sannan ga faɗin Allah ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum an-nar nusus kathira ba ba haka ba to saboda haka ayoyi da shi yasa duk wani ɗalibi ko malami ko mai da'awa ko ma wani musulmi inda yana iya karatu to ni ina mai wasiya cewa ya kamata ya haddace wa'annan baitocin domin za su amfani shi duk alherin duniya na ciki duka ga shawara akan in ka shiga bakin ciki ko ba haka ba sannan ga wasiya akan jin tsoron Allah wannan zai taimake ka don ka yi hattara da duniya sannan ga wasiya akan cewa ka zabi aboki na gari kar ka zabi mugun aboki sannan ga wasiya akan jin tsoron Allah boye da bayyane domin fa innaka mas'ulun ka sani kai abin tambaya ne kai abin tambaya ne ko ba haka ba ne duk abin da kai za a tambaye ka kamar faɗin Allah ta'ala falanas alannan lazina ursila ilayhim walanas alannan mursali to da kai da aka turo ma manzo da manzon kowa sai an tambaye shi shi manzo za a tambaye shi saƙon da aka baka ka iya kai kuma da aka iyar da kai ka karɓa ka yi aiki da abin da an ka zo ma da shi wa rabbuka ubangijinka alim ko masani ba wannan istidraki kai tsammanin da an ce za a tan don galibi mai tambaya kamar bai san abin da yake tambaya ba ko sai an ba shi amsa to shi Allah ba haka bane zai tambaye ka alhali wa huwa a'lamu minka ya fi ka sani abin da yasa yake so ya tambaye ka sani don ya zama hujja da yankan hanzari Allah na da damar da zarar an je da kai hilin kiyama ya ce ɗaya a wuta da kai to amma saboda a yanke shakka a yanke hanzarin mai hanzari shi yasa sai an tambaye ka don kakka yi zaton cewa kai ba a yi ma'adalci ba wa rabbuka alim ubangijinka masani ne akan komai kuma wala takhsha ghayra Allah duk wani wanda ba Allah ba kaka ji tsoron sa hmm duk wanda ba Allah ba karka ji tsoron sa wallahu wa rasuluhu ahqu an takhsha to shine Allah da manzo Allah shine shi Allah ne ya zama wajibi ka ji tsoron sa ba wani ba warham ibadahu kuma ka tausaya wa bayan Allah ka zama rahima mai tausayi ga bayan Allah wa rahmatuhu domin rahamar Allah zuhurun ajiya ce wato za ta zamo ajiya liman huwa rahim ga wanda yake tausayawa bayi ga wanda yake tausayawa yan uwansa akwai hadisi sahihi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' ku tausaya waɗanda suke akan ma'ana halittun da ke bisa doron ƙasa ko kuma wanda ke sama shine Allah sai ya tausaya mu to shine abin da yake faɗa a nan tazawwad kowane baiti in ka tsaya zaka iya samu mai ayoyi da hadisai da yawa da aqwal na malamai sai ce to tazawwad kayi guzuri minad duniya daga nan duniya nan duniya ake neman guzuri in haka riga ka mutu baka ragu guzuri to ka samu matsala kamar da in zaka yi tafiya ai kamin ka yi tafiya zaka nemi guzuri ba wai sai ka je can wurin tafiya ko ka hanya sannan ne zaka nemi guzuri ba shine fa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa yace fa innaka rahilu domin kai matafi ne to ana tafiya ba guzuri to shi yasa yace kai guzuri kai matafi ne zuwa lahira wa badir kuma kai gaggawa ka yi gaggawa wajen yin wannan guzurin kakka ce a'a zan yi zan yi ko kuma gobe zan yi guzuri ana cewa wani tashi ka shirya yana ce a'a sai gobe ko sai lokaci ka zai ce a'a fa badir eh ka gaggauta ko ba haka ba to wannan kenan kabar hadisin da maha karanta a riyadu salihina da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa badiru menene to lafazin ya gudu abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi gaggawar aikata ayyuka na gari kamin bullowa wasu fitincin badiru badiru fitanan fitanan a gida'in lailin musulmi to lafazin ya gudu annabi ya ce ne badiru fitanan ka gida'in lailin musulmi ma'ana ku yi gaggawar aikata ayyuka na alkhairi kamin bayyana wasu fitintunu wanda in suka bayyana to za su yi barna da yawa su waɗannan fitintunu don haka suke da kasan dare wani yanki na dare mai tsananin duhu an gani ga irin su sari'u ila magafiratin min rabbikum to ayoyi ga sunan dai da suke magana akan almubadara ila alkhairat yace domin fa innal mauta la budda nazilu domin mutuwa babu fa makawa sai ta sauka ga wasiya abdullahi dan umar idza asbahata fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah to shine fa innal mauta la budda nazilu shine wasu malamai masu fassaran hadisi suka ce abinda abdullahi dan umar ke nufi aikin da ya kabata kai da safe karka ce a sai da yamma zan yi shi don baka da tabbas aikin da ya kamata ka yi yanzu karka ce sai gobe zan yi shi ko na'imuka fi duniya kuma ni'imarka da kake ganin ka samu kana cikin tafi duniya a nan duniya na tara kuɗi da mulki da 'ya'ya da mata da manyan gidaje da motoci to gururun wannan wadun rudi ne rudi ne kawai yaudara ne rudi ne wa hasaratun kuma takaici ne me yasa aka ce rudi ne saboda za ka ga kamar abin ba zai yanke ba ko amma yau mamma wata rana ko dukiyar ta ƙare kana raye ko kai ka ƙare ka barta tsibiyan kai haka ta zama rudi shi sa wata ni'ima in ka same ta sai kaga kamar anya wai za ka rabu da ita zaman da ta kai ci kuma shine in an je ranar tashin kiyama duk abin da ka tara sai an bi shi daki daki ana tambayar ka akai to nan za ka ji takaici ina ma da a ce ban tara wannan ba kuma sai ka yi bayani ka ba da amsa ina ka samu kaza wace hanya ka same shi sannan a kan mi ka kashe shi in an ce hasara bilha shine takaici in an ce alhasara bilha shine khasara sauraka suna suna da bambanci wa'ayi shuka rayuwarka fi duniya rayuwarka a duniya ta dindindin muhalun to wannan abu ne korarren abu abu ne wanda yake korarre a cewa za ka rayu duniya ba ba haka ba kamar masu aƙida cewa su a rayuwa za su yi ta rayuwa a duniya in ma sun mutu ba Allah ya kashe su ba kawai ne wani yanayi ne ya bayu na zamani sai sun ka mutu amma yi huliku na illar da ba Allah na ke kashe mu ba kawai dai canjin lokaci ne shi ke kashe to shi ne ma ya ce wai rayuwarka dawwamanniya fi duniya a duniya muhalin abu ne wanda yake korare wa batilun kuma abu ne na ƙarya na barna in ma har wani ya gaya ma za ka dawama a duniya to ya gaya ma ƙarya sannan korarren abu ne mustahil wa hadal malu wannan dukiya da ka tara wal ahwalu ko mm mm na'am wa mal haka dukiyarka bata zamo ba ko wal ahwalu da halun lukkanka illa wadi'atun face ajiya ajiya ce kawai ajiya ce ko kuma al ahwal yana ɗaukar jam'u hawl shine shekara dama an ce al hawlu a larabci ana nufin shekara ta alkhairi wadda in manomi kake ka samu albarkar noma in ɗan kasuwa kake ka samu riba saɓanin asana in an ce asana to a larabci ana nufin shekara wadda a haɗu da jarrabawa an gane shekara wadda a haɗu da jarrabawa wadda manoma sun yi hasara 'yan kasuwa sun yi hasara tunanin ne za a yi amfani da lafazin asana amma aka ce alhaulu ko al'amu to wannan shekara wadda take dauke da ne'imomi to shi na ya ce bayan ya gaya maka wa'aishi ka fi duniya muhalin wa batilu rayuwarka dawwamammiya a nan duniya abu ne wanda yake korarre wa batilin kuma karya ne barna ne sai ce wa malmalu haka dukiya bata zama ba wal ahwalu da shekaru ko kuma halulluka illa wadi'atun face ajiya ne ajiya ne aka baka dukiyar da aka baka ajiya ne ko ba haka ba halin da kake ciki na lokaci shi ma ajiya ne Allah zai karbi abinsa ko kuma halin da kake ciki na wadata alhamdulillah shekara ta zagayo ta same ka akan wani hali na ni'ima ko shekaru aru-aru na halaye da suka same ka akan ni'ima duk waɗannan abubuwa wadi'atun ajiya ne aka baka saboda haka da dukiya da kake tare da ita wal ahwal da halulluka na ni'imomi dukansu illa wadi'atun ba su zama face ajiya kuma fala budda babu makawa min yaumin daga wani yini da zai zo turaddu wanda za a mayar da alwada'i'u dukkanin wasu ajiye-ajiye da aka bayar wa mutane ko ba haka bane shine ranar tashin kiyama duk abin da an ka baka na ajiya na dukiya to za a mayar da shi ga mai shi shine Allah subhanahu wata'ala alwada'i'u shine jam'u wadi'a eh ajiye-ajiye kayan ajiye-ajiye ala ka saurara innama duniya lalle ita duniya kaman zile rakibin kaman masaukin mahayi mahayi mahayin abin hawa ne matafi wanda ya hau dabba yana kan hanya sai dabba ta gaji ko shi ya gaji sai ya dan sauka wani masauki sai ya dan huta in ya dan huta sai ya fara ba gaba to haka duniya take anama shi mahayi dabba ɗin sai ya ɗan kwanta ya yi bacci a shiyatan lokacin yamma bayan zawali summa to bayan safiya ta waye fi subhi da lokacin asuba rahil sai ya kama hanya ya tafi inda zina to haka duniya take ma'ana duk rayuwarka gaba ɗaya kamar matsayin yini ce a yini a kwana safiya na wayewa sai a wuce lahira haka matsayin kwanakin duniya suke a wurin Allah kamar da kasan matafi in ya kama tafiya tun da safe yana saman raƙumi ko doki ko mota gajiya ta same shi ya samu wurin da zai huta zai tsaya ce to a tsaya a yada zango a kwana in safiya ta waye zaka ga tun da asuba ana gaggawa a fita sai ce ta zawwat ka yi guzuri mina duniya daga nan duniya fa in na kalata dari domin kai baka sani ba iza janna lailun lokacin da dare ya yi duhu hal ta ishu ila alfajiri shin ko za ka iya rayuwa ka kai lokacin alfijir ba ka tabbas to ashe in safiya ta waye duk abin da ya kamata kai na alheri kokari ka yi shi karka ce ya bari in bari har gobe ai gobe na nan yau ma in bai nazarin karatu ba ai gobe na nan yau ma in manzo makaranta ba ai gobe na nan eh hal ta yi shi ila alfajar ba ka da tabbas zato ne ya ce in baka fahimta ba ga misali fakan min sahihin da yawa ake samun mutum wanda Allah ya lau mata min gari illata amma zai mutu ba a san illar da ta kashe shi ba a san ciwon da ya kashe shi ba ko ba a samu to ka kakka yi zaton cewa ai tun da lahiya lau nake ina tunanin zan kai gobe akwai wanda da yawa gashi lafiya kalau an yi fira an yi komai safiya ta waye sai ka ji an ce ya mutu ko wani bawan Allah ya gama cin abinci kenan ya ƙare ya je ya wanke hannu can wajen wanke hannun nan Allah ya karɓi rayuwar shi suna nan da yawa wani aje ga wanka ya shiga yi can cikin toilet din nan can Allah ya karɓi rayuwa ta kuma lahiya lau ya shiga yi wanka to wannan shine abin da malam ke magana a kai fa kan min sahihi da yawa ake samun lafiyayye mata ya mutu min gari illacin ba tare da wani illa na ciwo ba haka nan wakannin sakimin kuma da dama ake samun marar lafiya ashe zai rayu hinan wani lokaci mai tsawo minar dahari na zamani ciwon bai kashe shi ba ashe mutuwar ana son a nuna maka hannun allah take kuma ba ta da alaka da ciwo ko lahiya sabanin sauran halittu da an gaba ka da lahiya sai a dinga kaddara ba mutuwa to ba haka ba haka bane so tari mai lafiya ya mutu ya bar marar lafiya to ka gani haka nan na duniya take fakan min fatar da dama ake samun saurayi matashi maji karfi yamshi gashi yana tafiya babu alamun wani ciwo ko rashin lafiya da shi wa yusbihu amma ya wayi safiya lahiyan da hababba ba haban sai a gyara lahiyan yana mai wasa ko damuwa bai yi ba saboda yaro ne ƙarfi yake ji ya je can ya yi wasan lido ya je can ya yi wasan karta ya je ya yi wasan kwallo ya je ya yi wasan lido ya yi tebur canis ya yi suluka ya yi waye shine ma'anar lahiyan a wata nuskan za ku ga sun sa lahiyan wannan kuskure ne ha babba ne amma wa ƙadin nusijat haƙiƙa an riga an saƙa a kafanuhu zannuwan likafani ne ba huwa layari alhali bai sani kila can wajen kwallo sai ka ji an ce ma ya mutu ashe likafani ne na can kasuwa shi bai da labari ba shi yana can yana ta wasanni abu ya shagala ya yana ta bankaura ashe wai likafani ne na nan kasuwa ya abubuwa sai ka ji an ce yaron na ai ya rasu ko a ce ma ya yi accident ko a ce ma haka kawai ya mutu bagatatan ba a san me ya kashe shi ba to haka duniya take to in ma rayuwa kake so ya ce walau ishta alfan da za ka rayu shekara dubu sun ma alfai ne ba da sannan a ƙara ma shekara dubu biyu bayan dubun harko su zama dubu uku a iyakar shekaru an duk wanda ya rayu shekara dubu aka ƙara mai dubu biyu suka zama dubu uku to ya ce falabud da ba makawa min yaumin daga wani ne zai zo tasiru za ka zamo ilal kabri a cikin kabari ma'ana ko shekara nawa an ka ɗiba ma dai labud da sai ka mutu ko da sun kai shekaru dubu uku ya ce tofa kaifa ta yaya ta khaful faƙara za ka ji tsoron talauci wallahu razik alhali allah shi ke ba da arziki duk tashi hankalin al'umma yanzu menene talauci talauci ne to ya za ka ji tsoron talauci alhali allah ke bayar da arziki ba mutane ba duk wanda ke tunanin wai shugaban ƙasa ko gwamnoni ko sarakuna ko masu kuɗi su ya yi kuskure wallahu razi Allah ke ba da arziki kamar yadda kuma shi ke kawo talauci kar ka ɗauka a ranka cewa akwai wani wanda zai iya kawo ma talauci babu shi a duniya sai ce wa ƙaryar zuƙuƙai al'aƙayara haƙiƙa Allah yana azurta tsuntsaye walhuta da kifi da ke cikin ruwa fil bahari a cikin ruwa ba haka tsuntsu a sama Allah ke ba shi abinci ba ka tunanin tsuhun da kifin da ke rayuwa a ruwa to wanda ya ba wa'annan arziki bale kai da ɗan adam ya buɗe ma hanyoyi da dama na neman abinci sai ce tawakkal ala rahmani ka dogara ga Allah mai rahama in kunta akila akila in dai kai ka zama mai hankali ko mahaukaci kake to wannan ne zaka dogara ga wani duk wanda haka ya dogara ga wani wanda ba Allah ba kenan mahaukaci ne amma mai hankali yakan dogara ga Allah wa ya atika bil arzaki Allah zai zo maka da arziki mai yawa jam'u rizqi zai zo maka da arziki arziki arziki ba iyaka min haisu la tadri ta inda baka yi tsammani ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wannan shine wala yadkhulul firdaus babu mai shiga aljanna da ake kira firdaus hiya a'lal janna ko janan ita ce mafi daukaka aljanna gaba daya ita ce koli yace to babu mai shiga aljanna illa man ittaqa sai wanda ya ji tsoron Allah wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai shiga aljanna sai mai tsoron Allah yu'addi huquqan lahi wanda ke bayar da haƙoƙin Allah fi sirri a ɓoye wal jahari da bayyane yace ala ka saurara inna mattaqawa lalle tsoron Allah huwa izzu wal karam huwa izzu wal karam sai ka daure mimun saboda wazani amma huwa izzu wal karam saboda atafi ne akan al'izzu marfu ba atafin marfu'i marfu saboda haka tsoron Allah huwa al'izzu shine ɗaukaka wal karamu da baiwa duk abin da za a baka inda ba tsoron Allah na wato baka da wata baiwa baka da wani ɗaukaka wa hubbuka lid duniya son kaga duniya huwa zillu shine kaskanci wa nadam da kuma nadama nan zai zama ma nadama konan duniya ko kuma lahira ko wannan shine karshen wayannan baitoci to da aka yi kokari a samu lokaci a haddace su ko da zuwa gobe ne har da mai kyau ta yadda koyaushe aka lalabe su ana iya samun su sannan an neme ka aka baka takarda aka ce ka rubuta su kuma kana iya rubuta su bit tartib yadda suke a jere yadda suke lafiyayyu da sauransu ba tare da kuskure ba musamman ku da wasu kunawa azi na karantarwa da sauransu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh